أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله الأمين سيدنا وحبيبنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحابته ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ‘Yan uwa masu albarka da muka haɗu a wannan rana ta Lahadi mai albarka tara ga watan safar miladi aihuwa isa ɗanna na maryamu alaihi salatu wassalam a hijira ta ma'aikin tsira daga birnin makka zuwa madina 1447 ko wanda kuma shi ya daidai da nawa uku ko hudu uku ga watan august ut 2025 uku ko a wannan masallaci na markazul imam al-bukhari littafid al-qur'ani wa dirasat al-islamiyya dan ci gaba da karatun littafin mu mai albarka bulughul maram min adillati al-ahkam na wallafar al-imam al-hafiz ibn hajar al-asqalani Allah ta'ala muke roko ya shigan shi da rahama a satin da ya gabata muna cikin babul wudu'i babin da zai karantar da mu alwala mun karanta hadisi guda biyu a cikin wannan babin hadisin Umran Maula Uthman bin Affan za mu tashi hadisin Ali bin Abi Talib hadisi na uku a cikin babin an ga wurin قال المؤلف رحمه الله تعالى وعن علي رضي الله تعالى عنه في صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم قال ومسح برأسه واحدة أخرجه أبو داود وأخرجه النسائي والترمذي بإسناد صحيح بل قال الترمذي إنه أصح شيء في الباب an karɓo daga aliyu allah ta'ala ya ƙara masa yarda aliyu shine khalifa na hudu daga cikin khalifofin shiryayyu ya halarci dukkan yaƙoƙi tare da annabi sallallahu alaihi wasallam sai yakin tabuka domin annabi ya bar shi a garin madina abdurrahman ibn muljim shi ya bige shi bugu uku ya kashe shi ya mutu shahidi a safiyar ranar juma'a 17 ga watan ramadan shekara ta 40 hijira daga makka zuwa madina a garin kufa Ali bin Abi Talib suruki ne na Annabi shike aure da Fatima diyar ma'aiki sallallahu alaihi wasallam ana yi mai laƙabi da Abu Turab ana ce mai baban turbaya Ali bin Abi Talib baban Hassan da Husaini Abul Hassan sanannen mutum ne da zaruntashi Allah ya yi mai baiwa ta larabci da balagan larabci da fasahan larabci kuma dan amin annabi sallallahu alaihi wasallam ne yayi ababe da yawa na bajinta a lokacin annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya ishi aliyu falala auren shi ga diyar annabi fatima ya ishe shi falala kuma babu wata adawa tsakanin shi da abubakar ko Umar ko Uthman kamar yadda ɗan shi'a ke rayawa wannan ƙarya ce Ali bin Abi Talib ya kasance yana kimanta Abubakar yana darajanta Umar yana darajanta Uthman dan haka ne ya samu ɗiyan shi sunayensu ya samu ɗa Abubakar Umar Uthman radiyallahu anhum jami'an da akwai adawa tsakaninsu da ba su samu juna ɗiyansu sunayen juna ba amma wannan yana nuna tsantsar soyayya da alaƙa ta addinin musulunci mai ƙarfi da haka waɗanda ke raya cewa sahabban annabi duka sun yi ridda sai wasu ɗaiɗaiku wannan su ne suka yi riddar domin babu shakka waɗannan sahabbai su ne masoya annabi Allah kuma ba zai ba annabin shi masoya gurɓatattu ba Allah da ya dibi zuciyoyin ɗiyan annabi adam sai da yaga mafi tsalkin zuciya ita ce annabi muhammad zuciya annabi ya aiko shi annabi ƙarshe sannan da ya dubi wane ne ya fi zama tsalkaka a cikin mutane sai ya zaɓa mai su a cikin sahabban shi su ne waziran shi su ne masu ba shi shawara masu ƙarfafa mishi ridwanullahi jami'an alaihim an karbo daga Ali dan Abi Talib fi sifati wudu'in Nabi sallallahu alaihi wasallam a siffar alwalar annabi tsira da aminci Allah tabbata a gare sa kala wa masaha bi ra'sihi wahidatan yace annabi yayi shawa ga kanshi shawa guda wannan hadisi Abu Dawud ya fitar da shi al-Imam an-Nasa'i ya fitar da shi al-Imam at-Tirmidhi da isnadi mai kyau bal tirmidhi ya ce innahu asahhu shay'in fil bab wannan hadisi shine mafi inganci a cikin wannan babi domin shi fi babil wudu kamar yadda malaman hadisi ke cewa a kowane babi akwai hadisan umda wanda ake dogara gare su a babin alwala akwai sahabban da suke umda ne a babin wankan janaba akwai waɗanda su ne da an ji riwayar su an san sun doko ne daga annabi a babin hajji da sauran babubbuka kamar misali yanzu idan aka ce a babin wankan janaba na annabin tsira sallallahu alaihi wasallam menene umda dole zaka iske matan shi hadisan su shine umda idan kuma aka ce hajjin annabi sallallahu alaihi wasallam sai ka tahi mai riwayoyin Jabir dan Abdullahi Allah ta'ala ya kara masa yarda idan ko aka ce alwalar annabi to umda a wannan babe shine Ali ibn Abi Talib hadisan shi Uthman bin Affan hadisan shi sai abdullahi ibn zaid abdullahi ibn zaid ibn asim da hadisansu wannan hadisai guda uku ko wannan riwayoyi na mutane guda uku sune umda kamar da malamai suke zanuwa a cikin hadisan alwala wanda zaka iske kusan hadisan Uthman bin Affan sun kawo komai sai aka samu riwayoyin Ali sun kara ga abinda Usman bai kawo ba aka iske riwayoyin Abdullahi bin Zaid bin Asim sun kawo abinda sauran buska ba kenan kowace riwaya daga cikin su ta takamal tana kama tana kammala junanta ne wannan shine abinda malamai suka ambata wa ana Abdullahi bin Zaid bin Asim رضي الله تعالى عنهما في صفة الوضوء قال ومسح رسول الله صلى الله عليه وسلم برأسه فأقبل بيديه وأدبر رواية عبد الله بن زيد بن عاصم الأنصاري المازني yana daga cikin bani mazin ibn najjar ya halarci yakin udu yana daga cikin wayanda suka sharaka yakin kisan musailamatul kazzab a yawmul yamama an kashe shi a yawmul harra shekara ta 63 hijira daga makka zuwa madina kuma ba shi ne abdullahi ibn zaid wanda ya yi mafarki na kiran sallah ba domin za mu iske a riwaya a hadisin ke babul azan akwai abdullahi ibn zaid wanda ya yi mafarkin kiran sallah ya zo ya gaya ma annabi sallallahu alaihi wasallam wannan ba shi bane domin shi wancan kakan shi abdu rabbihi yake kamar yadda malamai suka tabbata mu haƙiƙai irin su safiyar rahman al-mubarak furi da sauran malamai masu ta haƙiƙi na wannan zamani Allah ta'ala ya saka musu da alkhairi ya ce wa masaha rasulullahi birasihi annabi ya shahi kan shi fa aqbala bi yadayhi wa adbara ya gabato da hannayensa yayi baya yayi gaba yayi baya وفي لفظ لهما وانا لفظ بخاري ده مسلم fitar da wannan hadisi amma a wani lafazi na bukhari da muslim yace bada abi muqaddami ra'sihi annabi ya fara da magabacin kansa hatta zahaba bihi ma ila qafahu sai da ya tafi zuwa qiyar kansa thumma raddahu ma haythu raja'a ko hatta raja'a ila al-makan alladhi bada minhu ya dawo sai da ya maido hannuwansa inda ya fara to kaga wannan hadisi yana karantar da mu mi cewa annabi sallallahu alaihi wasallama idan zai shafa hannaye kansa yana farawa ne daga magabacin kansa ya tahi gaba ya dawo wannan shine abinda wannan hadisi na Abdullah bin Zaid bin Asim ya karantar da mu to idan muka yi dubi a cikin wayancin hadisan da hadisan hadisin farko da hadisi na biyu da na uku da na hudu zamu iske wayannan hadisan suna karantar da mu wasu abaye hadisi na farko na laula an ashqa ala ummati la amartu bisiwaki ma'a kulli wudu'in a wata riwaya inda kulli salatin yana karantar da mu mashru'iyyati siwak an halitta mutum yi aswaki kuma yana nuna tsananin tausayin annabi ga al'umma shi kamar da muka gabatar kuma tare da malamai sun yi sabani waishin shi aswaki wajibi ne ko kuma mustahabbi ne jumhuru ahlul ilm sun tafi akan cewa aswaki wajibi ne ba dan komai ba saboda na farko a yana nuna damuwar annabi da sahada al'umma yace ba dan in tsananta ba to wannan rashin tsanantawar ya nuna wajibi ne in wasu malamai kuma wannan jumhuru ahlul ilm mahi yawancin su suna ganin haka sai dai abunda yake karkatuwa wurin ra'ayin malamai suna ganin wannan hadithin ma ya dullu ala shay'in illa ala istihbabi izalati rawaihil kariha yana nuna halaccin idan zaka alwala ka guddar da duk wani abu da yake da wari ga bakinka ko ga jikinka ko abin da ya kama da haka kar mutum ya zo wurin sallah masan masar da tuwahin gareji ko kuma ya zo kuma da kai korar juma'a da tuwahin aiki magini ne ko abin da ya kama da kuma ya ce tsakiyar sahu zai shiga sai kuma ka yi wankan ka kasa tufafin ka farare kal in ka ki haɗa kaka waɗa da shi ya ce kaga al'umma ba su haɗa sahu to da bakin tuwahin za a haɗa sahu da kai kaga wannan na da buƙatar fiqhu mai zurfi Allah ya ganar da mu to ya kamata mutum ya yi ƙoƙari ya kula da tsafta kafin ya shiga masallaci domin mala'iku suna cutuwa da abin da ɗan annabi adam yake cutuwa da shi sai hadisin Humran Maula Uthman bin Affan shi kuma wannan hadisi yana nuna muna yadda annabi yake shaka hanci da yadda yake wanke shahon kansa idan muka diba da hadisi na na gaba na Ali bin Abi Talib da mai bi masa hadisin Abdullah bin Zaid bin Asim da na Abdullah bin Amr ibn al-As duka Allah ya ƙara musu yarda suna bayyana mana shafa ga kai ba ɗaya yake ba ga wankin huska ba ɗaya yake ba da wankin hannuwa shi kai shafa ake isa Allah ta'ala a ayatul wudu'i cewa wamsahu bi ru'usikum ku shahi kawunan to shi kuma ar-rasu idza utliqa fa innahu ya'ummu ajza'u in aka yi itlaqin shi to kowane bangare na kai yana gamewa kamar a ce wamsahu bi jami'i ru'usikum ku shahi dukkan kawunanku ne kenan anan malamai suka ce wannan ba'un domin ita ce iskaliya ita ce mahallin niza bainal fuqaha ana idan ka diba bidayatul mujtahid aka yi malamai sun sabani akan wannan ba'un tab'idiyya ce wannan ba'un tana nuna tab'id ne cewa wamsahu bi ba'd ru'usikum ko kuma tana nuhin bi kamil ru'usikum ko min shay'un min hadha al-qabil wanda ya ga cewa wannan babun tab'idiyya ce to yana ganin ko haka kai shawo kai kai haka tayi amma wanda yake ganin a ba tab'idiyya ce to yana ganin dole in ka zo zaka yi haka sai ka game hannuwanka zaka yi haka ka tafi tuqbil bihima wa tudbir ka tafi ka dawo wanda yake ganin bi kamili ru'usikum wannan kuma shine mazhabin jumhurul fuqaha malaman fiqh gaba da sun tafi akan haka wallahu ta'ala a'lam wanda suke ganin litta'diya ce suna ganin imsahu bi ru'usikum domin shi alfi'lu yu'addi bil ba ko yu'adda bil ba'i ko yu'adda bi nafsihi yata'adda bil ba'i ko bi nafsihi imsah ra'saka wamsah bi ra'sika wasu kace wannan ba'u ta'diya ce to wannan ba'un dai in ka diba littattafan magabata ta kawo iskal a wurin tafsirin wannan aya hissa wayanda suke gani wasu malamai akwai masu ganin ya isa mutum ya shahiru rubu ra'sihi in an raba kai hudu to ya isa ya shahi kaso ɗaya cikin hudu cikin kansa haka wasu malamai ke gani wasu ko suna gani yakfi ba ka shahi wani sashi kawai amma sai dai ma la budda minhu abinda yake as-sawabu shine mutum ya game kanshi gaba ɗaya da shahu domin hadisi cewa ya bada abi muqaddami ra'sihi wa amarrahu ma ila qafahu ya fara daga magabacin kansa ya tafi har ya kai ƙiyar kansa sun maraddahu ma'ilal makanin labi ba da abinu sai ya dawo farko inda ya fara kuma wannan shi ne sarihun ta'amin a cikin wannan hadithin to ma ma ya kun min amrin malamai suna ganin ra'ayin da ke ganin ka shahi wani sashen kanka ra'ayi ne marju'i ar-ra'yur raji shine ka shahi kanka gaba daya to kaga anan kuma wanda bai yarda a hadisi ba yana cikin matsala Allah ya ce wamsahu bi ru'usikum ku shahi kawunan so nawa zaka shaha eh ko akwai wata aya da Allah ya ce in zaka shahi kanka ka shaha so uku akwai kaga wanda bai yarda da hadisi ba yana cikin damuwa daga farkon ayar ayatul wudu' har ta shi cikin matsala yake ya ayu allazina amanu idza qumtum ila salati fansilu wujuhakum ko wanke huskokinku so nawa sannan in zaka wanke huskarka da ni zaka wanke ta da sabini tunda ba a ce faghsilu wujuhakum bil ma'i ba sannan alma'ul mutlaq ne ruwa ne sakakku ko kuma in ka samu ruwan kori ba su ma kai alwala da su tayi to kaga nan wanda bai yarda hadisi ba dai muna buƙatar yanzu ya muna bayani wato kai akar makallahu da kace hadisi ƙarya ce in zaka yi alwala da wa'i mai ruwa zaka yi alwala in kace gashi Allah ya ce wa anzalna minal minas sama'i ma'an tahura mun sabko daga sama ruwa masu tsalki to sai ka jira har ruwan sama kenan dole alwala ka sai da ruwan sama yawa daga shekara sai shekara saboda ruwan sama daga shekara sai shekara suke sauka a nahiyar mu ta Afirka wato jama'a babu damsul basirati da yake mutun yi fatali da hadisan Annabi sallallahu alaihi wasallam idza qumtum ila salati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ila almarafiqi da hannuwanku zuwa ga almirfaq to yanzu kaga shi bakwari wanda ba balarabe ba sai ka tambayi almirfaqi yanzu shi ɗan afirka musamman ɗan bahaushen mutum za ka tambaye shi mina na an mirfaƙi ilal marafiki zuwa mirafiƙai ɗin ka ce to baka yarda hadisi wa ina na mirfaƙi yake in ya ce ma nan sai ka ce to allah na gwada ma nan ko kun mala'iku kowa ya an ka kasan nan na an mirfaƙi ya ce a ai larabci ya bayyana haka ce ai to kai larabci baka yi ashe don ba yaran wakka na akwai matsala wamsahu bi ru'usikum ku shahi kawunanku so nawa sannan ya za a yi shaho kan wa arjulakum a wata kira wa arjulikum ilal ka'bayn da da da cinanuwanku zuwa ga ijiyar sahu bayan an shaho kai to daga shaho kai sai cinanuwa to shin su cinanuwa shaho su za a yi ko wanke su za a yi wannan shi ma malamai sun tattauna a kai shin shi cinan cinan shayawa za ka yi ko wankewa za ka yi kaga duka wannan yana da buƙatar mutum ya yi ƙoƙari ya dawo ma sunnar annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam وعن عبد الله بن عمرو رضي الله تعالى عنهما في صفة الوضوء قال ثم مسح صلى الله عليه وسلم برأسه sai annabi tsira sallallahu alaihi wasallama ya shahi kansa a hadisin abdullahi bin amr abdullahi bin amr bin al-as al-qurashi ba quraishi ne ya musulunta kafin baban shi al-as baban shi ya girme shi da shekara 13 kuma malami ne mahardaci mai yawan ibada irin an riga an yi mai aure ne da sauri da ɗa da uba shekarun da tsakaninsu shekara sha uku wala garaba ta fi zalik ba wani abin mamaki ciki a ce da ɗa da uba shekara sha uku ne tsakaninsu in baka taɓa ji wato gashi nan tsakanin abdullahi bin amr ibn al-as tsakanin shi da da abdullahi da amr ibn al-as baban shi shekara sha uku ne tsakaninsu na fata an fahimci wannan ya rasu shekara ta 63 wasu ka ce shekara ta 70 hijira daga makka zuwa madina Abdullah bin Amr bin Al-As yace fi sifati al-wudu'i asifar alwalar annabi qala thumma masaha bi ra'sihi annabi ya shahi kansa wa adkhala isbu'aihi ya shigar da yatsunsa as-sabbahataini manunni guda biyu ya shigar da wayannan yatsun guda biyu fi udhunaihi a cikin kunnuwansa haka wa masaha bihima ya shahi bi ibhamaihi da wayannan ibham manya manyan yatsun ala zahiri uznaihi mabayyanin kunnuwan shi nan kenan ya shafa nan ciki yayi haka a waje ina fata an fahimci wannan wannan hadisi akhrajahu abu dawud wa an-nasa'i wa sahahu ibn khuzaima ibn khuzaima yace hadisi ne sahihi وعن ابي هريره رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا استيقظ احدكم من منامه فليستنثر ثلاثا فان الشيطان يبيت على خيشومه متفق عليه an karɓo wani hadisi daga abu huraira Allah ta'ala ya ƙara masa yarda abu huraira mun yi tarjama shi abdurrahman bin sakhar a hadisan da suka gabata ya ce annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce idan staiƙaza ahadukum min manamihi idan ɗayanku ya tashi daga baccinsa falyastansir salasan to ya hace hancinsa so uku shi kuma hacewa ba a yin shi sai bayan an shaƙa ko yasa wasu malamai suke ganin a nan kafin ka iya hayace wato sai ka shaƙa wasu na ganin ba sai ka shaƙa ba kawai da ka tahi daga bacci ka hayace hancin ka so uku sai annabi ya ta'alili ya ce fa inna shaytana domin lalle shaydan ya bitu ala khaysumihi yana kwana a karan hancin mutum wannan ta'alili ne wannan hadisi kamar yana karantar da mu mashru'iyatul istinsar inda al-qiyam min an-nawm halaccin hace hanci idan mutum ya tahi daga bacci mutum ya ɗibi ruwa ya shaƙa ya hace su uku akwai daga cikin malamai wanda suke ganin wajibi ne wasu kuma suna ganin mustahabbi ne wasu suna gani shin wanda bai yi nuhin alwala ba yana iya hace hancinsa eh ba dole sai ka tashi alwala ba in ji wasu malamai kawai ka tashi daga bacci ka hace hancinka kwaikwayo da umarnin annabi sallallahu alaihi wasallam wasu na ganin kuma wannan umarnin falyastanfir amrun ne yaqtadil wujub wajibi ne sai kai haka wasu na ganin a kawai yana nuna kwadaitarwa ne da istihbab kuma wannan hadisi yana nuna muna shaidan yana cudanyuwa da dan adam ba tare da ya sani ba shaidan yana cudanyuwa da dan annabi adam domin akwai hadisin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce fa inna shaytana yajri fil insani majrad dam yana gudana a cikin jinin jikin mutum a cikin jikin mutum da kasan jini yana gudana wannan kuma kamar raddi ne ga wanda ke ganin shaydan bai shiga a cikin mutum wanda wani zaka ga ya to yana ta bata lokaci wurin shi bai yarda aljanni aljanni yana shiga gangan jikin mutum ba yanzu lokacin da yarinya ya shekara goma ƙato biyar sun ka riƙe ta duk ta wace su to ya hanka ta wace su ko taure ne ta sha yana mamaki yadda mutum hankalin shi yake ina hankalin shi ke ta yaya ko kuma ka ji namiji yana ɗumi irin na mata da zai warke a ce irin haka nan bai iyawa ko kuma mace ta yi ɗumin ƙatta da za ta warke a ce ta yi irin haka wala ba ta iya sai dai abin da ke faruwa wasu ne daga cikin gurɓatattu waɗanda ke ruƙuya suka shigar da wani abu wanda ma an zala Allahu bihi min sultan babu aya babu hadisi a ciki babu sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam wani abu da kake ganin mutum yana yi na ruqiya da muke hadi ko ruqiya ruqya to da zaka tambaye shi akar wakalla wannan abu da kake ina ka samu shi wala bi da aya bi da hadisi kuma tabbas wa'annan iskokin akwai yadda ake fitar da su a cikin sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam akwai ayoyi na ruqya inda masassara ma in ta bigi mutu annabi ya ce a mai ruqya a karanta mai ayoyin ruqya da muke faɗi amma wani kawai ya mai da abin da kuɗi don haka dole zai bi wani salo na ya iya bin duk salon da zai bi ya ci kuɗinka in ƙarya zai ma in mami zai ma sai ya bi wannan salon kai ka sa akwai damuwa a zo ana garrama da malami da mai hidda aljannu da aljanni da malami mu malamin Allah ci kana hita ci bai hita ai akwai damuwa in al'imamu shafi'i da ya mutu shekara 204 Allah ya shi da rahama ya kai inda idan aljanu suka shahi wani ko suka shahi wata ya samu jini zai ce a ɗau takalmin shi a je a ce ma aljanin mai takalmin ga ya ce maza maza ka yi ta shaiɗanin aljani ya ji tsoro ya ce na hita kai ka san wannan ya nuna min alakar imamu shafi'i mai kyau tsakanin shi da ubangijin shi an ce da ya rasu sai wani ya ɗalibin shi ya ɗoke takalmin ya ɓoye shi wata aljana sun ta aljannu sun taso mata ya ce maza maza a tai a ce mai takalmin ga ya ce a yata suka bushe da suka ce wa ya ce mamu takalmin ne muke tsoro alakar imamu shafi'i da ubangiji ce muke tsoro domin magabata suna cewa idan mutum ya ji tsoron Allah to Allah sai ya sa komi ya ji tsoron shi komi zai ji tsoron shi inda ka ji tsoron Allah idan ko baka ji tsoron Allah sai Allah ya sama jin tsoron komi ko leda ya gani baka da daddare sai gaban shawari to kaga dai akwai dai damu wato malam jiya daddare na ga wani bakin abu ya huce akwai matsala malam malam a ci gaba da addu'o'i ya ke ya addu'a gaga akwai damu Allah ya dace da mu wa anhu an karbo daga abi hurairah Allah kara masa yarda yace idan staiqaza ahadukum min nawmihi annabi yace idan ɗayan ku ya tashi daga baccin sa fala yaghmis yadahu fil ina'i kada ya durmu yadda hannunsa a cikin kwanon alwalarsa hatta ya ghasilaha thalathan sai ya wanke wannan hannuwan su uku fa innahu la yadri aina batat yaduhu domin bai san ina hannunsa ya kwamba bai san ina hannun shi ya kwamba wanda yana iya kwana hannun shi cikin wando to kaga da tashin ka hannun da ya kwan cikin wando ka sa ka kurkura baki da shi ka wanke kaga akwai damuwa to wannan kuma yana karantar da mu ladabin da annabi ya koyar da al'ummar shi da tsafta domin duk duniya babu wani addini wanda adda tsafta kamar addinin musulunci addinin musulunci addini ne da yake koyar da tsafta wannan shine abin da mutane sun gaza ganuwa malami da kake ganin yau ya sa wannan tufafi masu kyau gobe ya sa wannan tufafi masu kyau ba dan da addinin musulunci ya koyar da tsafta ba da ba za ka ganin malami haka nan ba hissa taqashshuf zama da dauda ba shine malanta ba domin malamai magabata sun kasance suna zama da tsafta sahabban annabi suna wanke tufafin su ba ganin su da dauda to malaman da ake gani da yawa zaka ga wani hasada da kiyayya ta shiga tsakanin shi da malam dan mi saboda ya ga malami yana wanki kewa ya sa sabin tuwahi yau gobe ya sa jibi ya sa gizina gata ya sa kalar shadda ka ci malam al'amari ya sake shi shi su ma dai malamai yanzu baza capacity suke to in ba su baza capacity ba capacity kake son su buga ai su ma dole su baza tasu capacity saboda addinin musulunci ba addinin kazammai bane jiran yake sai ya kashe tsohuwar riga ya zo ya kawo malami sai malam ga sadaka fi sabilillah in malam ya sa sabo ya sa ko yan rigar tanta alaji dama kowa ya san shi da ita dan alaji ya gabo da ya ce ah malam ba wai baka gabo to ya ka ya ko alhaji ya ce malari gaggawa ba aza tana yi ma ba ainihin nika hidda ta gaban kowa ce ga abu al'umma an shiga wani yanayi na riya na son ayaba shi wani kawai son yake ayabe shi a ce gashi ya ba malami tuwaki isa yana ba 'yan uwa du'a shawara su tahi su nemi na kansu su nemi abin da za su kore wa bakin su kuda kada ya jira sai wani ya bashi duk lokacin da malami ko mai da'awa yake jira to an samu damu wannan da kake jira yau da gobe yau da gobe zai ka yanda zai fara gaya ma magana zai ka yanda zai je yana gani cikin fadodi cikin majalisoshi ce ba dan da ni ba kai ya isa ya yi kaza ko akwai gaskiyar da in ma kana son ta hito zakyau to dole sai ka mallaki na cinka ka mallaki ci da sha akwai wani aboki na Allah ya ƙara mai lafiya malami ne wanda yana karantar da riyadu salihin a can ya mai muhammad rabi babban aboki na ne ya shekara bakwai yana tunanin attafkiru fi taghyiril alam ya za a yi a canza duniya gaba ɗaya lokacin tun muna jami'ar islamiyya nake ce mai malam ina da za ka ɗan taƙaita makoyin attafkiru fi taghyiril alam ka fara gayyar cikinka da kanka sannan ka dawo ka gyara sosaitan da kake rayuwa a ciki ka gyara garinku ka gyara ƙasarku sannan ka fara tunanin duniya a'a nahnu nufakkir kaifa nughayyir al'alam haka ya rubuta wata mufakkira wani littafi ya fara rubutu ya zai yi tunanin yadda zai gyara duniya gaba ɗai at-tafkiru fi taghyir al'alam tunanin yadda za a canza duniya ai duniya gaba ɗai gari ta malam to bayan mun yi takharruj bayan an yi aure an yi aure an kai ga diya an hayi an haihu yanzu al'ib nauyin al'umma nauyin gida nauyin ɗan uwa nauyin ya fara sauka ɗan sai na tambaye na ce aka rama kalla waya mashru'in na na tafkir fi taghyir al'alam ya ce al'an nufakkir kaifa nughayyira anfusana wa namla ajuyuba wato tafkirin ya canza yanzu a wancan shekarun duka an canza yanzu tunani ya za a yi ya iya gyara kanshi ya zam la yufakkir fi ta'am kuma wannan shine jama'a duk lokacin da mutum yake tunanin mi zai ci to har abada ba zai iya kirkirin wani abu ba kana jin yunwa ya za ka yi ka zauna har ka iya tunanin wani abu wanda al'umma za ta ci gaba da shi wannan turawa da kake gani suna kirkire kirkire su sun wuce sun wuce tafkirul ma yakulun tajawazu hada tafkir to haka shi ma da'i dole in kana son kai da'awa ka zo kana karanta aya baka ji malamin na yace in dai yaji ayan Allah ya bahe billions in Allah ya bahe nawa ne billion guda yace kaga dole da yayi aya za ta hita zakki a ci gaba da hasara lahiya lau to mi zai sa hakan saboda babu tunanin abin da za a ci da aka malamai da ‘yan uwa du'a ta tashi a nemi sana'a a nemi aikin yi wannan maganar na sha yinta na sha gayinta Allah yana da kyau da'i malami almajiri ya samu wani abu wani mahauka wadda ya riƙe wannan mahaukar za ta taimake shi a rayuwar shi da izinin Allah ta'ala na ga wasu ‘yan uwa sun fito da wani program ustazu tsaya da kafarka wannan program ne mai kyau domin idan ustazu bai tsaya da kafar shi ba akwai matsala zaka ga ustazun islamiyya musamman a makwabtan mu Najeriya me ke faruwa malamin islamiyya wata ya mutu salarin shi biyar. malamin islamiyya da biyar salari ga wata kuma bai hana idan ya bigi diyar alaji a darme shi biyar kamar nawa namu jika biyu ko biyar? Dari uku da wani abu zuwa jika biyu dubu biyar ga wata haka za a bahe su wanda za ka iske principal shugaban makaranta headmaster shi ake ba irin dubu ashirin dubu ashirin da biyar makarantar da adda tsari marakis ilmiya nan ne za ka ji ana cewa headmaster yana ɗauka dubu arba'in ko shi ba kowace makaranta ba dubu arba'in wani ya kira ne yake ce min akwai wata makaranta da suka buɗa duk wata ana ba malami dubu ɗari na ce to canza su da namu wai son yake intention na yi da na ce haba malam dubu ɗari ha to in ka canza sunan nawa ne jika talatin da shida ko da wani abu to da na je yana yi ma wani malami na labarin sai ce malam ai wannan ba karamin makaranta ba ce ai duk makarantar da ake ba malami dubu ɗari to in Allah ya so zo ka zo ka iske tsarin makarantar ba karamin makaranta ba ce to su wannan haka ekonomin su yake tsarin su haka yake to da haka malami in baka tashi ka tsayi da kawarka ba akwai matsala Allah ya datar da mu wa allaqit ibn sabira bi kasr al ba an karbo daga laqit ibn sabira bi fathin fa kasr sa bi ابن عبد الله بن المنفق العامري وافد بن المنفق أنا تيمي لقيت بن عامر بن الصبرة المعروف بأبي رزين العقيلي da haka ne ibn abdulbar ya tafi akan haka wasu ka ce a mutum biyu ne laqitu bin amir bin sabira daban wasu ka ce a laqitu bin sabira shi dai ne kuma ibn hajar al-asqalani ya rajjaha cewa mutum biyu ne daban-daban wannan laqit bin sabira Allah ya kara masa yarda yace annabi ya ce asbighil wudu'a ka cika alwalaka asbighil wudu'a bi fathi sibi bi sukuni sin wa kasri al-ba asbigh ka cika alwala أمر بالإسباغ وهو الإتمام واستكمال الأعضاء بالغسل أتكى الولاء أكمل وانك قبوبوا شيني أسبغ وخلل بين الأصابع كتئه تكاني إن يازنك هكا تخليل الأصابع كتئه تكاني يازنك وبالغ في الاستنشاق ككيمتك أو رنشاق هنش إلا أن تكون صائما تسي إن كان هذا أزمي أنا حديثي أخرجه أصحاب السنن وصححه ابن خزيمة ولأبي داود في رواية إذا توضأت فمضمض إن كي الولاة كتبتك كركر باكينك المضمضة شين كركر باكي to illa ya kuna sa'iman da yace to fala tubaligh li alla yasil alma'u ila alhalqi dan kada ruwa su kai ga makogoronka fatasiru muftiran sai ka ci abinci ka zam ka zaman da ya ya ya kare azumin sa wannan hadisi a cikin shi akwai istihbab nuna cewa ya halitta mutun yayi mubalaga wurin jan ruwa cikin hancinsa yana nuna kwadaitarwa akan hakan wannan hadisin yana nuna muna a mutum idan ya zo alwala ya cika alwala kada ya yi bishar-bishar ya yi alwala babu, babu natsuwa alwala irin dai gata nan irin alwalan mata babu, babu tsaya a bi tiriyan-tiriyan aka iske wasu mata yin suna alwala akwai damuwa وعن عثمان رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخلل لحيته في الوضوء النبي صلى الله عليه وسلم يا كسن شينا تسعيه جيمن سأتشكين الولا أخرجه الترمذي وصححه ابن خزيمة وعن عبد الله بن زيد رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أتي بثلثي مد فجعل يدلك ذراعيه النبي صلى الله عليه وسلم أنزو ميد ثلثي مد ثلثي نمودي annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana alwala da mudu yana wanka da mi da sa'i was-sa'u arba'atu amdad mudu hudu ne sa'i guda na annabi sallallahu alaihi wasallam kamar an kama annabi me yake da suna mudu wanda bai cika ba sai annabi ya alwala da shi kuma wannan hadisi abinda yake karantar da mu taqlilul ma a karamta ruwa ba tare da kuma an iyakance ba domin shi addinin musulunci ko yaushe yana karantar da mu rashin ifrat ko tafrit ko yaushe ana son mutum kada ya huce iyaka kuma kada ya takaita ya tsaya tsaka-tsaki wa kana baina zalika qawama hisa idan zaka so wani abu to kaka so shi so wanda ya huce iyaka ka tsaya tsakiya domin za ta in dawowa ta yi za a samu damuwa misali wani shugaba ne ya samu mulki to in za ka nuna mai soyayya kakka nuna in ba shi ba kowa bai iya ba domin radda ya bugo wasu ruwa wayanda kaga cewa wancan wanda ya huce ya fi shi to sai kaga babu hanyar dawowa ka kile hanyoyin amma ka dan bar kanka wata mashiga wanda koda yayi kuskure zaka ce dama al'umma mun ga yi dan adam ne yana yi daidai yana iya kuskure ko wannan shine abin da ya kamata daidai amma zaka iske wasu sun kile kanunsu musamman zaka iske yan siyasa yasa zaka iske wasu 'yan siyasa ana fassara su da munahuci saboda ya riga ya kila kanshi cewa duk wanda ba wannan ba ba mutunan kwarai bane ya zazzagi yasa zaka iske idan lokacin takara ta biyu ta yi zagaye na biyu to wasu 'yan siyasa zaka ga sun zan munahukai ko da yake wannan yana daga cikin shika-shikan siyasa eh yana daga cikin shika rukunnanta za ka iske shi ne ajiye ya zazzagi wancan ya ce kada ku zaɓe shi ba mutunan ƙwarai ba ne kaza da kaza da kaza to sai Allah ya ba wannan zagaye na farko ya ce yanzu a zagaye na biyu zagaye na biyu dole za a yi alliance abinda ake ce ma haɗaka ‘yan fatin shi suka yanke shawarar cewa to mu mun yarda a yi alliance da wancan a yi ma wancan haɗaka wancan ba mutunan ƙwarai ba tunda mun ga haske shi zai iya cin mulki to dan siyasa bai da kuma ya gobe ya dawo ya ce wato waccan magana da mun kai daga baya ta bayyana ta bayyana gare mu wannan shine mutunan kwarai shine mai kishin ƙasa sai ka iske musamman wannan zamani da muke zamanin social media an ɗauko waccan magana an ɗauko wannan magana sai a haɗa to kuma za ka iske wasu malamai sun zama kamar 'yan siyasa su ma haka suke jiya zai yi magana ya ce wane ba mutunan kwarai bane gobe ya dawo ya ce mutunan kwarai ne sai a haɗa ko wannan muke kawo shi rashin dikka rashin tahrirul maqal jiya yazo ya zazzage wani ya ce dan bid'a ne kafiri ne mushriki ne gobe sai ya dawo ci a babban aminin mu ne masoyin mu ne to za ya haɗu sai kaga an samu cin karo a cikin maganganu Iza malaman mu ko shi suke ce muna idan mutum yana son kada ya dinga samun cin karo a cikin zantuttukan shi to ya dinga tsaya akan jiddiya kada ya yi abu dan yabo dan neman yabo ko dan ya birge wani shi da'awar shi 90% wurin da'awar shi yurakkiz ala lafti intibahin nas alaihi ya jawo hankalin mutane zuwa gare shi kawai shi da'awar shi rakkaza ala zalik asasuha al'umma ta dawo ta dinga kallon shi kuma wannan da'awa ta shiga uku da'i ya zambai da aiki sai dai komi son yake a dai gan shi a ga ya birge to ina amfanin ka birge mutane ka zo kai ba ka birge Allah a ce duk abin da kai ba kai ne don neman yarda Allah ta'ala ba Allah ya kare mu da yin abubuwa don neman yarda shi ba aka jama'a yana da muhimmanci kwarin gaske ikhlasi yi don neman yarda Allah yana da muhimmanci a cikin da'awa duk abin da za ka yi kai don neman yarda Allah kada ka yi saken ka yi wani al'amari na da'awarka ko kuma karantarwarka ko wani abu don ka birge wani ko don ka bakanta ma wani ina amfanin wannan ka zo ka birge wani ka birge shi nan gobe lahira ka zo ka yi gwari Allah ya datar da mu وعن عثمان رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخلل لحيته في الوضوء وعن عبد الله بن زيد رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أتي بثلثي مد فجعل يدلك ذراعيه يشيغ ينا تودن يا ذراع ذراع إنسا ما بين الكف والمرفق سكان تافين هنو دبوي وهنو أي النبي يا الولا دغرغدون وإن روان wannan kuma shine aqallu ma ruwiya annabi sallallahu alaihi wasallam tawadda bihi mafi karamcin abin da aka rawaito annabi yayi alwala da shi sulfai mud mafi yawan abin da aka rawaito annabi yayi alwala da shi ne almuddu wallahu ta'ala alam wa anhu an karbo daga gare shi man abdullah bin zaid annahu ra'a annabi sallallahu alaihi wasallam ya'khudhu li udhnayhi ma'an yaga annabi yana sabunta ruwa ga kunnuwan shi khilafal ma'i alladhi akhadahu li ra'si sabanin ruwan da annabi ya shahi kanshi da su bayan ya shahi kai to sabin ruwan da zai ɗiba sai ka iske ba su da alaƙa da ruwan kai sai ya sake ɗiba wasu ruwa don ƙwalƙwalar kunya akhrajahu al-baihaqi wa qala isnaduhu sahihun wa sahahu at-tirmidhi aidan wannan hadisi imamu tirmidhi ya inganta shi وهو عند مسلم من هذا الوجه بلفظ ومسح برأسه بماء غير فضل يديه يا شافي كنسا دروان دباسوني كينجي روان هنونسا با وهو المحفوظ wannan siyaki na muslim shine abinda malamai suka haddace wannan hadisi a cikin shi akwai akhdhul ma'il jadid lirra'si la lil'udhun ruwan da ka diba ka shafi kanka ba su zaka wanke kanka da zaka wanke shafakunanka da su ba wannan lafazi na Imam al-Baihaqi yayi nuni akan hakan ga kuma koda an kaddara ingancin wannan hadisi to yana nuna halaccin tajdidul ma li mashil uznayn sai dai abinda Imam al-Hafiz yayi nuni cewa ghair mahfuz al-Imam Ibn al-Qayyim a cikin hadi ya ce lam yathbut anhu annahu akhadha lahum ma'an jadida ya ce bai inganta ba annabi sallallahu alaihi wa sallama ya sabunta ma kunnan shi wasu ruwa gamewa yake wa inna ma sahha dhalika an ibn umar sai dai ya inganta daga abdullahi ibn umar yana sabunta ruwa domin kunnuwa in ya shahi kai sai ya sake diba wasu ruwa na kunne daban amma al-imam abdurrahman al-mubarak furi a cikin tuhfatul ahwazi juz'i na farko safa ta 49 yace wallam aqifa ala hadithin marfu'in sahih khalin anil kalam ni dai a iya ta haƙiƙin da na yi da bincike na ban tsayu akan wani hadisi ingatacce ba wanda malamai ba su yi magana akan ingancin shi ko rashin ingancin shi ba ya dullu ala masihil uznaini bima in jadi wanda ke nuni akan in za a shahar kunnuwa sai an saba musu saba sabunta musu ruwa yace na'am sabata zalika an ibn umar radiyallahu ta'ala anhu ya tabbata wannan daga abdullahi dan umar yana daga cikin ayyukan shi الإمام مالك يا رواية أتكم موطا يكتوى حدثنا مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر كان يأخذ الماء بإصبعيه لأذنيه عبد الله بن عمر ينا ساب ترواد من كل وانسا أقولنا إيا أبونا ذاك زيك تي موقوف عند ابن عمر mawqufun inda ibn umar abdullahi ibn umar shine aka ga haka amma annabi sallallahu alaihi wasallama ba a samu wata riwaya wadda aka ce ta inganta annabi ya sabunta ma kunnuwan shi ruwa gamewa yake yana shawa in ya dawo kawai ya haɗe tare shi kenan wallahu a'lam to kaga wannan duka me yake nuna mana dukkan malamai da iya yadda suke tantance maganganu in an jingina ta ga annabi sallallahu alaihi wasallam kuma wannan aiki ne ja wanda malamai suka yi wurin ganin an kiyaye an tantance sunnar annabin tsira sallallahu alaihi wasallam kada wani abu ya shigo a cikinta yanzu lokacin da wani yake ganin cewa bai yarda da hadisi ba saboda wasu mutane da suka rawaito shi to ai bai kamata ka yarda qur'ani ba tunda qur'ani ba daga sama ya wato ya fado kijin ba ba haka nan na heto ɗakin mamaka ba kawai kaga qur'ani gashi nan ya taho wanda duka iskaliya ce da jahilci da bai rai Allah ya datar da mu وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن أمتي يأتون يوم القيامة غرا محجلين من أثر الوضوء yace naji Abu Huraira yana cewa naji Annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa inna ummati lalli al'ummata yud'auna za a kira su yawmal qiyamati ranar tashin alqiyama ko ya atuna za su zo yawmal qiyamati ranar tashin alqiyama gurran masu ƙyalli masu haske wanda yake ga huska ga goshinsu muhajjalina masu hasken ƙohotai hannuwa da cinanu hannuwansu da cinanunsu suna ƙyalƙyali min asaril wudu'i saboda alamomin alwala to shine malaman mu in suka tahi shabbahawa sai su ce inna ummati ya'tuna yawmal qiyamati ghurran muhajjalina min athar alwudu lalle al'umma ta za a tayar da su ranar tashi alkiyama suna kyalli da haske irin dokin nan da ake cima danda doki ne wanda yana da kyallin goshi sannan kohotin shi farare ne kal to bakin bakin nan hadisi ya tsaya bakin nan annabi ya ce inna ummati ya'tuna yawmal qiyamati ghurran muhajjalin min athar al sai abu huraira yake faman istata'a minkum an yutila ghurratahu falyaf'al duk wanda ya samu iko daga cikin ku na ya tsawwala haskensa to ya aikata wannan maganar abu huraira ce ita malamai suke ce ma al-idraj wal mudrajatu fil hadisi ma atat min ba'di alfadhir ruwati ittasalat wannan maganar Abu Huraira ce kamar da Ibn al-Qayyim al-Jawziyya da Imam al-Baiquni suka tafi akan haka shi italatul ghurra shine mutun ya dawwala hasken ya dawwala wurin alwalarsa domin an rawaito Abu Huraira ya kasance yana aikata haka fa kana yaghsilu shay'an min ar-ra'si wa yazidu ala ghasl al-mirfaqayn in yazo wanke nan in shi yana kai hannan har wurin da matsan shi waka zalika yaghsilu as-saqayn haka in yazo wurin wankin cinanun shi yana kai haka qabri to wannan duka akwai nazar a cikin shi domin ba a samu annabi ya aikata hakan ba kun bai umurni da haka ba kuma duk hadisan da suka zo siffanta alwalar annabi ba su siffanta cewa ma'aikin tsira sallallahu alaihi wasallam yana dawwala ya kai har daidai da damus ɗan shi ko ga kwabrinsa wannan ijtihadin abu hurairah ne Allah ya saka mai da alkhairi to abin da yafi shine mutum ya tsaya baki inda Allah da annabin suka yi umarni kuma wannan shine abin da Ibn Taymiyyah da dalibin sa Ibn Qayyim da sauran malamai muhaqqiqai suka tafi akan haka Ibn Qayyim ya ambace ka a cikin Zadul Ma'ad Ibn Taymiyyah ya ambace ka a cikin Majmu'ul Fatawa juz'i na farko safa ta 127 cewa mutum ya tsaya ya takaitu baki inda Allah ya umarce shi da annabi sallallahu alaihi wasallam da ya inganta tsawwala gurra da tahjid daga cikin magana annabi sallallahu alaihi wasallama to da abinda ake nuhi almudawamata ala wudu da a ce faman arada minkum an yutila gurratahu da maganar annabi ce to da malamai sun fassara hadisin da cewa abinda ake nuhi wanda ya so Allah ya tsawwala mai ya ƙara mai hasken shi da ƙyallin goshin shi da na cinanun shi da na ƙawawun shi da na hannuwan shi to falyudima alal wudu ya dawwama yana alwala da haka malamai za su fassara alwala eh hadisin wallahu a'lam وعن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعجبه التيمم في تنعله وترجله وطهوره أمنا عائشة الله يكارى متى يرده تتي النبي صلى الله عليه وسلم يا كسنجي يعجبه التيمم فارا واد دامين برجع النبي صلى الله عليه وسلم ينا فارا واد داما أتكلم الرنش fi tana'ulihi a wurin sa takalmansa wa tarajjulihi da wurin shatakkansa yana shacewa ne da hannun dama in zai sa takalmi yana fara da takalmin dama ne kawai dama wa fi uhurihi yana a wurin alwalarsa don ba tsalkinsa ba kada mutum ya fahimci wa fi uhuri ana hirin tsalkinsa a wa fi wudu'ihi domin annabi sallallahu alaihi wasallam yayi umurni bil bada'ati bil mayamin fil wudu in mutun zai alwala ya fara da dama mu fara hannun dama akan nahauni mu gabatar da kawar dama akan tahauni wannan al'amari ya dullu ala istihbab domin shi Allah ta'ala umurni yayi da a wanke hannuwa gaba daya bai ambaci hannun dama ba ko nahauni da wa za a fara sai annabi ya zo ya bayyana wanne za a fara da shi to nan sai ka ce ma dan kala kato wanda bai rada hadisi ba to in aka zo wurin alwala wani hannu za a fara da shi babu shakka yana iya fara da hannun dama dan na auni dan birkita in kuma yayi da na dama birkita ta kama shi domin qur'ani bai ce ai na dama ba in ya fara da na dama birkita in yayi na hauni birkita shi da yayi da na hauni sai mu ce ya hauka shi ba ba haka ba to annabi sallallahu alaihi wa sallama yana farawa ne da al'amuran shi na da hannun shi na dama a cikin lamurran shi hatta da alwalar shi da dama shatakan shi da dama sa takalmin shi da dama sallallahu alaihi wasallam wa fi sha'ani kullihi da kuma sha'aninsa duka gaba daya wa an abi hurairah radiyallahu ta'ala anhu qala qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam idza tawadda'tum fabda'u bi mayaminikum nabi ce idan za ku yi alwala ku fara da damaku akhrajahu al-arba'atu wa sahahu ibn khuzaimah ibn khuzaimah ya ce wannan hadisi ne ingantacce nabi ce in za ku yi alwala ku fara da damai mayinku inda dama take ku fara da nan wa anil mughira ibn shu'ba an karbo daga mughira dan shu'ba Allah ya kara masa yarda Abu Abdullah wasu kace Abu Isa al-Mughira ibn Shu'ba ibn Mas'ud al-Thaqafi as-sahabi al-mashhur sahabi ne wanda yake mashhurin sahabi ya musulunta radda akai yakin Khandaq yayi hijira yana daga cikin harko-harkon mashahir inda ya halarta al-hudaybiya ya yi Fati a kufa shekara ta hamsin a lokacin da muawiya ya aike shi a can kufa yana ambasada mai hukunci a can kufa a can ya mutu shekara ta hamsin hijira daga maka zuwa madina shi mugira ɗan shi ba Allah ya ƙara masa yarda أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ للي النبي صلى الله عليه وسلم ياي الولاء فمسح على بناصيته يشاها ناصية شيء إيه كنسا كوكما غوشنسا ناصية شيني غوشي كما يدعى الله تعالى يتي أجل سورة العلق ناصية كاذبة خاطئة مقلقة كي مكامة كي wa alal imama kuma annabi ya shafa ga rawaninsa wal khuffaini da khuffi guda biyu al khuff sune wannan ababen da ake yi da fata wanda na sha gwada ma dalibai shi khuffi wanda ake da fata yana ruhi cinanu gaba yana ruhi yana ruhi daga yan yatsun mutun zuwa ijiyar sahu yake ce ma khuffi wannan hadisi ma muslim ya fitar da shi وعن جابر رضي الله تعالى عنه جابر بن عبد الله الله يكرمه masa yarda al-ansari ana mai alkunya da Abu Abdullah yana daga cikin shi ma shahararrun sahabbai da suka halarci Badar wasu suka ce bai halarci Badar ba da Uhud sai dai ya halarci abin da yake bayan su yana daga cikin mahardata wanda suka yawaita riwayoyi a ƙarshe ƙarshen rayuwarsa ya samu jarabawar rashin gani yayi wafati shekara ta 94 hijira daga muka zuwa madina wasu ka ce shekara ta saba'in da hudu jabir ɗan abdullahi shi ne ƙarshen sahabban da suka yi wa fati a garin madina a shekarar da yayi wafati shine karshen sahabi shekarar da yayi wafati a shekarar aka haifi Imam Malik Imam Darul Hijra to anan sai mu ce dan kala katu wanda bai yarda annabi ya ce amma yarda katu ya ce wanda ya kore littafin farko da aka rubuta mafi inganci shine muwatta na Imam Malik yace ai maliku koda aka haife shi annabi yayi wafati da shekara 90 cito kaga wannan ƙarya ce ita ba domin shi Imam Malik an haife shi shekara ta 90 da nawa da hudu annabi yayi wafati shekara ta 10 sha nawa sha uku shekara ta goma sha uku bayan hijira annabi ya wafati to kenan cikin tasi'in da uku ko da hudu da hudu idan an hinta sha uku nawa za su saura Tamanin da 81 kenan bayan rasuwa annabi da shekara tamanin da 81 Allah ya mai Allah Allah ya sa aka haifi Imam Malik aka da aihuwar Malik bayan rasuwa annabi da shekara tamanin da 81 aka haifi Imam Malik jayyid yanzu bayan rasuwar annabi akwai sahabbai ko babu sahabbai wayannan sahabbai sun karantar da wa ɗalibansu tabi'ai wannan magana ina yin ta ne da mai hankali da mai ganewa wanda kuma so ya gane ba mai besar ran shi ba bayan rasuwar annabi shekara sha uku ga hijira sahabban shi suka tahe halikan karantar da al'umma ilimin annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam wasu suka tsaya a garin makka wasu suka tsaya a garin basra wasu suka tai kufa wasu suka tsaya madina wasu suka tai sham wasu suka tai iraq wasu suka tai habasha wasu sai da suka zuwa agadez a nan ƙasar niger suka shigo afirka morocco wasu kan libya suka yi zagaye irin yadda uqbatu bin nafi'i Allah ya kara masa yarda sahabin annabi to kowane gari akwai sahabi wanda ya tsayi tsayin daka ya karantar da al'umma a garin madina sahabin da ya rayu rayuwa mai tsawo shi ne jabir ɗan abdullahi wanda jabir ɗan abdullahi ya yi wafati shekara ta tas'in da hudu shekarar da aka aihi imamu malik to yanzu a ƙaddara maliku ya fara neman ilimi da shekara goma shekara nawa ne tsakanin shi da sahabi shekara goma ne shekara goma kenan bayan rasuwar annabi sai ya ce shekara 104 imam malik yanzu ya yi hankali to jama'a yanzu nan sai mu dawo tarihi shin yaron da adda shekara goma a duniya bai samun labarin uwaye da kakannin da suka huce da shekara goma bai samun labarin su yana samun labarinsu kun tabbata jama'a kenan anan sai mu ci jabir dan abdullahi labarin imamu malik labarin maliku in yi rawaito daga jabir dan abdullahi babu mamaki hissa za ka iska tsakanin maliku da annabi sallallahu alaihi wasallam mutum biyu ne malamin shi nafi'u in an tahi asahul asani sai abdullahi dan umar sahabin annabi sallallahu alaihi wasallam wannan ga masu hankali ne ke gano haka isa mu yanzu shekara goma da suka huce ba mu da wayo sai a zuwa na ba mu labari a ce kafin a aihe ka an yi wani shugaba yanzu lokacin kunce jori hamani muna da labarin su ba mu da labarin jori hamani amma sai a zuwa na ba mu labarin jori hamani gashi nan rubuce to yanzu kai a hankalci ka yarda da tarihin kunce ka yarda da tarihin jori hamani amma dan kana da kiki baka yarda da labarin sahabban annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kai ka sa akwai dakikanci cikin lamarin ko babu dakikanci ya yarda yanzu in ka dau matasa ƴan wari-warin mu wayanda ke cikin watan akida ta kala kazu ya yarda za a bahi labarin shugaban ƙasa kaza wanda bai san shi ba kuma zai zauna wata ran shi da kanshi zai bada labari ce lokacin sarki wani daga shi da kanshi zai ba da labari amma bai ra'a zo a zauna ba da labarin hadisan annabi ba a ce lokacin da annabi ya yi kaza sahabi ya ce an yi kaza bai yarda ba Allah ya datar da mu Allah ya dawo da hankalin mu ni abin da nake kallo waɗannan mutane har da ya hauka hauka a cikin lamarin su ban raba ta ɗaya cikin biyu ba ko bai san rai ko jahilci wani ko zaka gan shi baka ce mai jahili a sai dai ka ce mai bai san rai amma shi wani daɗi minan liɗina jahili na na gaba da baya original ko ba ga jama'a to Allah ya datar da mu subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka allahumma wa atubu ilayka wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh